بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yau sha tara ga watan rabi'ul thani 1947 wanda ya daidai da sha ɗaya ko sha ɗaya ga watan oktoba 2025 miladiya kitabul askari akwai wannan inda ya ce wala yansibu ha qubalata wajhihi yana magana akan sutura sutura da malikiya ke cewa kare sanya shi a setin fuskansa kare sanya sutura a setin fuskan shi malikiya daga cikin dalilan da suke kawowa shine wato ya zama shi ita suturan ya kai ta gefen dama ko gefen hagu ba daidai da fuskansa ba suka ce saboda wato kare zama ya yi kama da masu mutan gumaka masu bautan kuma haka kai tsaye suna kallon gunki su so kar ma kai wani ya zo ya kama kana kallon gunki ko kuma ya zama yayi kama da wanda suke sallah suka suka tasa kabari a gaba la ta salli il qubur hadis wannan shine kamar a hikimar da suka suka ce a gaida mai kai hagu amma kuma amma kuma kar manta kawa da muke kallo wasu daga cikin mushrikai ba cewa suke fara bautar kawan ba amma ya zama bai zama ko wanda ya san yanayin da musulmi suke bai zama wani dalilin ba ina so da su malamai suka ce kawai sa a gaban sa kawai sa a gaban sa ne salli ila sutura kawai ya ina fuskantar sutura din a ina za mu tashi ba fasulun fil jam'i ko malam ce fasulun fil jam'i fasali zai magana akan wato hada sallah ويجمع بين العشاءين للمطر zai hada tsakanin magarba da isha shine isha'ai guda biyu saboda ruwan sama ruwan sama kawai sakon ruwan sama wannan dalilin yasa hada a hada a hada sallah la iyaka dai malamai suna masa suna bada wasu ma'aunai duk ma'aunai ne wannan wasu hanyoyi na fahimta dai ba wai dole zan ma'auni na jami'an ba ni an ba a ce ruwan da yake in ya dake ka sai ka fake ko wanda in ya dake ka zaka in ka dan matsi zaka kana ma ruwa ga shira ba wato ruwa ne zaka cutu ruwa dai da in yazo zaka cutu ba yaf yaf ba kana ko ne ba zaka gani kawai kaga duk mamun raina shi ba wasan yara ne wannan so wannan ka kowa ma sai shi sai zai ya amma ba shi amma na ga almaqar wanda yake sauka kaga asali fuqaha su ma sa magana fadari asali yanzu ana makazu ruwa sama ake magana ta awul wahli ma'a zulma ko kuma tabo tare da duhu kaga ba fa magana duhu kadai ba duhu kuma a wajen fuqaha ba sa magana cewa duhu haka na gari ana magana duhu wanda shi wannan wannan wannan hadarin shi ya kawo shi wannan ana magana mun fashar sharɗan malikiya kuma a wajen akwai tabo da yawan su wasu su ba sa cewa kawai tabo kadai babu duhu din misali su misali shi za ka ga su ba sa halatta a hada tsakanin al'asar da magana Allah da al'asar zulma da babu wani duhu din amma kamar da kuka sani hadisin da shi ma da hujja da shi akan wannan kuma hadisin akwai magana mazala ya hada hadisin Abdullahi da Abbas akwai magana ya hada kuma tsakanin magana da isha saboda haka wannan babu laifi insha Allah ta'ala fi masajidil jama'at a masallatayya da ake sallan jami'i lal munfarid ba wanda yake sallah fi baiti shi ɗaya ba a gidansa bayan mutum na gida ko mace tana gida ba ta ko tunin a sallah ba aw masjidihi ko kuma wanda yake yana shi ɗaya ne amma yana masallaci shi ɗaya ne yazo sallacin yazo kuma ruwa ya ce ba wanda zai shi to ba zai hada ba saboda wannan kusan da ba a ita bugurun jama'a ce a wajen yawa daga cikin malamai wannan duk da akwai sabani na malamai akan wannan to amma dai wannan shine shine wannan kaga sunan ma bushi ma magana ba bushi magana hadari ba su Allah kaga shi bima abu da ba imanin da kamar da kuka sani yawa magana hadari ba za a cika malikiya suka gina akan cewa idan ya zama hadari ne wanda yake ana tsammanin ruwa ba irin hadari na ƙarshen kaka yanzu kaga hadari na na kwanan kwanan na ƙarshen ƙarshen kaga sai yazo sai ya waje abin sa jiya ba da aka yi ba ba ku ina ba ku ana sallah saboda irin wannan hadari saboda saboda saboda wato chance na iron ko ka samu chance is minimal zai ga ya yi ruwa haka zalika hadarin farko farkon da abu da wanda kawai tsammani kuke zai haɗu kawai ya baje abinsa ba ku yana ba ku yi shi yasa su kansu malaman malikiya suke cewa ana da karina mai karfi har ma suke cewa idan da za a yi sallah za a haɗa sallah saboda hadari amma ya zo da ilo ba a yi ruwan ba suke cewa to amma mai amma mai sallah dan fahimci su masu ta haɗa da sallah da sun ma fahimci su abinda malaman malikiya suke faɗa to da ba za su saki jiki haka musai ba duk da kuma muna cewa mutukar ana tsammanin za a yi ruwa kusan duka ana tsammanin za a yi ruwan amma cikin ifa Allah ba a yi ruwan ba wadda kuma abin da sa a ce mutum ya yi sallarsa wa yi akhirul ula to in zai haɗa sallah ɗin sai ya jinki ta sallar ta farko shi ita magarba da wa yi kaddamul akhira amma sai ya gabatar da wato sallah ta sallah ta ƙarshe wato isha ɗin wa yi sallayani fi wasatul waqti kaga dukan sai ai sallace su a tsakiyar lokaci tsakiyar lokaci ta ta farkon wannan ɗaya daga cikin hanyoyi na jam'u suri da jam'u yanda ake hada sallah din akwai yanayi guda uku da suke faɗa yanayin farko ne wanda ya faɗa ne shine farko wanda ya faɗa cewa in ya zo sai a jinkirta sallan sallan magariba din ita kuma sallan isha'i sai a gaggauto da ita sai ya zama a sallaci sallolin baki daya a tsakiyar lokacin a tsakiyar lokaci wataƙila ma ka ana gamawa sai zama wanda wasu kuma suka ce a'a a yi jam'in suri a bari magariban sai sai wato ƙarshen lokacinta sai ya zama kuma isha ita ma ita a farkon lokaci sai ka ga ka dai jinkirta ka dai gabato da ita amma kuma zai zama hakika ne kawai kawai sallah a lokacin ta wasu kusa ce a'a kayi kayi magariba din a ƙarshen lokacin ta sai zama abin da zai rage bai wuce raka raka rakoyi adadi ba wanda zai ishe ka haka lokacin sallan magariba ya zama abin da ya rage shine kamar raka uku aga in kana gamawa zai zama kayi kasalaci a isha to wannan duk abubuwan babu wasu dalilai haka a kai illa dai wato talamusat na ishtihadi na malamai kowanne dai zai mutum zai iya dubawa ya ga yanayin abin da ya fi dacewa da shi amma dai in dai wato ana sa a yi wa mutane a tsahi ta ma mutane sai kuma magana na uku abubuwan da bakawa shi da magana imam malik shi ma magana su ce cewa kawai ita farkon lokacin ta kawai da an tashi a yi magarba kawai a yi magarba kawai a kawo isha wannan shi ne magana ta uku wanda kuma wannan magana ta ta fi kyau ta kuma dacewa da ruhi na shari'a cewa wato ubangiji in maka gama kasujin da yasa aka yi aka ce za a hada sallan shine a sanya wa mutane sauki ka kuma yanzu ka ce ka ba su wani wuya suna ta duba abubuwa suna ta kaza kaga duk wani wahala ne kake ka ba su kuma amma kuma su ma a nan ɗin gwarmu ba wayar da su za a yi ba akwai yanayin da zai bayu kaga an yi irin wannan sannan kuma malamai suna yin kiyasi da waɗannan da wannan aiki na manzo Allah sallallahu alaihi na hada sallah da yayi akan mara lafiya shi ba mara lafiyan da yake tsammanin cewa zai zai suma ko wani dalili za a shiga mishi tiyata ko wani abu to wannan shi ma ya samu haka zalika wato likita da zai shiga tiyata ake ake tsarin cewa ba zai fito ba sai ba lokacin sallah ta wuce wannan shi ma ya samu samu lokacin sallah guda daya sai ya sai ya gaggato da daga cikin sai ya sallaci sai ya shiga wanda malamai sun yi wannan magana da yu'adhdhinu fil ula zai kira sallah a mafarko din ta farko din wato sallar magriba kharij al masjid a wajen masallaci wa hal yu'adhdhinu fil ukhra dakhilahu a kharijahu in zai kira sallah ta biyu zai kira ne a cikin masallaci ko a wajen masallaci qaulani wanda akwai magana guda biyu na malikiya wa yuqimu lahum amma da kowane dai zai zai musu iqama zai musu iqama eh akwai magana na Malik akan ma maganar shi ta kira sallah na biyu amma dai magana mafi inganci za a kira za a kira in ana bukata kuma ba a kira ba to nan babu laifi eh amma dai lalle a kira ta farkon sai a yi iktifai da na biyu abu ne nan amma ma Malik yana magana cewa ma na biyu su ma a kira sai zaka ga malaman mu na gida su suna kira za a ga kuma aka ba a kira a kira a hankali kamar yana sanda wala ta nafalu bai nahu ba sai yayi nafila tsakanin su ba amma idan yayi kuma wannan baya hana ko a har sallah an fahimta zai ba dole sai ya yi nafila ba amma idan ya yi shi kenan fa idan ka ba a fi ihma idan yana cikin hada sallah din sai ruwan ya yanke tamma ya to ya ci gaba amma suna da maganar cewa idan ya ruwan ya yanke kafin ya gama ta farkon ba ruwan yake kafin ya gama ta farkon wasu na cewa a kawai shi kenan kawai daga nan kowa sai ya baje abinsa ba zai hada ba amma mutakar muka lura da maganar malikiya su da suke cewa akwai in akwai hadari da ake tsammanin ruwa zai sako to haka wannan ma hafa ruwan su ga kuma hadara ana gani na gowa haka sai hada kawai wa muna da laka saniya to yanzu ya gama magana shi wanda ya zo ya zo masallaci ya yi sallah a gidansa magana da laka saniya zo ya riski ana yin ana yin isha na biyu kenan ma'ahum tare da wato su jami'i jama'a a masallaci wa kada sallal ula alhal ya riga ya sallaci sallam sallar farko raka'a farko bakada da ya je wata masallaci wani masallaci ma da ya magariba sai ya ga su su hada ba sai ya ji kawai bulama suna hada sallah sai ran tamo bulama a guje wa hal yajma'u ma'ahum to zai hada sallan tare da su qablani wannan akwai magana guda biyu mazhaba da wajen mazhaba ko imam ahmad ne mashi magana biyu ne da shi da ibnu qudama ya kawo za a hada ko ba za a hada ba da yawa wasu malamai suna cewa ba zai hada ba saboda shi bai halarci jam'i ba jam'in farko ba kawai to ko ba kawai ya je ko da bai abu da wasu kace to ai kaga in ya ce zai koma bai samu jami'in ba jami'in da ake son ya samu ai bai samu ba kuma da jami'in da da cikin makasud bai sa aka ce za a hada sallah din su kansu ai wannan to akwai dai magana guda biyu a sauran bayanai kuma duk kuna da muka yi wannan laccan sai a koma a ji a ji insha Allah ta'ala na'am na'am abin da ya fi dacewa da suna shine ana gamawa mutum ya tafi dama can fa asali fa lafiya ne da muke yi da muke da an gama sandori na farilla abin da ya fi musu habi hunde ka gida kai khairu salatin mari fi baiti ilil maktuba wannan shine abin da manzala yake yi kan je gida ne sai ka gama isha kamata yi mutum ya tashi ya tafi gida zai shafa yinsa da wuta a cikin an fahimce da abu da abu amma idan ka ji cewa ba za ka in ka za ka manta ko za ka shagalta to da ma kuma malamai suna da ka'idan cewa ka gabatar da al-mahmul al-muhaqqaq ya fi akan ka jinkirtar da al-fadil al-mutawahhab wani wani abu da ke shi yafi amma kuma kana tsammanin za ka yi ko ba za ka yi ba to gwara ka zo ka yi akai wanda shi aka fi wanda kake tsammani lalle za ka yi a yanzu yanzu idan ka biyu farkon dare ne ka shafa inka da wuturinka tabbas ne akan kana tsammanin cewa an kafa ta bayani ka tashi ba wannan alfazil almutawaham ka kyale shi ka yi almutahakkak to wannan shine maganar da yafi saboda haka abin da yafi shine da an gama zai tashi ya tafi in kuma yayi akwai na fa babu laifi na'am azkar da bayan sallah a zai azkar din sa zai azkar din sa wani azkar da awalan dubur salawat ake yi kada ka duwa zai kuma akwai maganar malamai cewa ana iya yin karatu bayan an riga hada karatu na masallaci ne wannan ba wai karatu muna dama misali inda mun faje muka fara harba wani lungu ko wani waje ko gidana ko wani abu zai wuce karatu ko ana ruwa ai wannan babu laifi amma abin da ake magana shine a masallacin ya halatta za a sake buɗe karatu to wasu suna cewa ya halatta to amma idan ka zo makasudi na shari'a ai so ake dama da zaran kun gama kun safa ku kaka takura mutane to kuma in dai har kuna ganin cewa ku yanzu ku takura ba to me yasa ku hada ku bar shi kawai su zauna kawai a cigaba da karatun kawai an gama ku ci a hada sallah ni gaskiya ba na ganin a hada sallah kuma a kwaci da ayyuka so ina ganin wannan bai daidai da ruhi na shari'a ba in dai ana haka ake ji to kawai a bashi a ci gaba da yi dama dama rahusa ce tunda ma kwasa rahusa kuna ganin za ku iya yi shi kenan haka zalika a tunda hada sallar saboda haraci ne in kaddara an hada wato mutum na son ya hada tsakanin Allah da Asar kamar da muka ce ana iya hadawa idan ya zama mutane ya zama wannan wannan tabalin da wannan ruwan ya hana su komi ba sun rinjaye shi da akaran kansu suka rinjaye shi suna ta kada kai nasu mai kayan miya ya fito mai zuwa ya sai kayan miya ya fito mai zuwa ya je ya ce fane ya ji ya ce shi zai je ya ce fane sa ko mun tabalin ka kun rinjaye shi to wannan ba daidai bane kuma duk harkar duniya ku kun rinjaye kun ce wani ruwa bai hana farkon ku ce hana ku sallah dan abin da ake bukata shine dama in akwai kunci ya hana fitowa to shi wanda kun rinjaye shi ghalabtu kun rinjaye shi tunda kun rinjaye shi sai ne sai ku bari ku sallan ku akan lokacin ku magana hada sallan nan akwai abubuwa da gaskiya yake da shi a ciki a kalmashi akan mashi ya kamata a mutane da siya su ji tsoron Allah kan su dinga saboda asali shine har ayi sallah lokaci a lokacin da ya dace inna salata kana al mu'mini kitabun mawquta saboda saboda haka di yayin da babu wannan harajin ko kai a karan kanka ne kace harajin kai baka da wannan harajin kai zaka iya to shikenan kawai kai sallah a lokaci ko ce za ku karatu ko ce za ku fita ce falan ku kuka dinga tattaka ta cabalin ma sai cabalin ma ya ji kafafuwan wato kun riga kun kun kuna ku ba za ku ta ruwan ba ko cabalin ba to dan me ku za ku zo ku ala sallah shikenan sai ku sallan ne kuka raina shi ba shi ruwan sama fa shi ɗaya fa ba shine fa dalilin hada sallan ba akwai haraji kowa ba haraji a ruwan sama akwai kunci kowa ba kunci to wannan shine shine manaqul illa Allah shi da mu to sai mu karanta maraqi su'ud limubtadi ruqa was su'ud wanda yake neman wato farin ciki ko kuma wato tsani na farin ciki ga wanda yake fidan ya hau zuwa ga wato sama ta ta fikihu can ya je sama jannati na fikihu to na ganin mu dawo baya kada sai mu sai mu dauki katin baki da fara daga bashi na takwas sai mu dauko sai mu kai rago inda ce hada هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا وما سواه مثل عنقام مضربي في كل قطر من نواحي المغربي أردت أن أجمع من أصوله من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون خيره محررا سميته مراقي الصعود لمبتغي الرقى آه لمبتغي الرقي والصعود عفوا لا الرقى لمبتغي الرقي رقي والصعود أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا bayan ya gama salati ga annabi yake cewa haza wace wannan kenan wa hina qad ra'aytu al-madhhaba a lokacin da na ga madhhabin Imam Malik rujhanuhu lahu al-kathir zahaba naga mutane da yawa naga wato ya fantsama ya rinjaya a wajen mutane da mutane da dama sun bi wannan madhhabin shi suke madhhabi da shi shi yana nan yana magana galibi a garin su na na magrib na rinjaye da yake magana rinjaye ta bangare guda biyu rinjaye shi yana ganin a nafar a inda yake rayuwa magrib din mazhabin shafi rinjaya sannan kuma yana kuma ganin kuma mazhabin imam malik shafi rinjaya kan farin mazahib saboda abin da yake wasu ke gani cewa mazhabin ahlul madina ya farin jaya kan farin mazahib din saboda malik shi ke da mazhaba da raya mazhaban saboda haka shi ke ganin mazhabin sa yafi kowane mazhaba wannan daidai ta asubanci ne na mazhabanci wani lokaci akwai ibn taymiya kamar da nace muku ya tafdil mazhab ahli madina to amma ga mazhab ahli madina ke magana mazhab mazhab a ciki akwai mazhab imam malik imam malik ya kawo su karkari a ciki yayi da aka ba ku wannan akwai hadisi da wancan lokacin ban kawo muku ba shine da yake cewa saura kiris yushiku an yadriba an-nasu akbad al-ibl fala yajidu aliman illa aliman madina sauran irin mutane wato su daki su hawa abin hawansu su daki hantansu wato su ba abin hawansu wahala su dogon tafiya suna neman ilimi ba za su samu wani mai ilimi da ba su ilimi ba sai malamin madina a nan suka ce ana ana magana imam malik Wani hadisin akwai akwai magana ma kan ingancinsa fasararsa da yawa dai malamai sun fasara shi da malik don akwai magana kan ingancinsa ana rubuta shi ta hanyar ibnu uyayna daga ibnu jurayj Abdulaziz ibn Abdulmalik ibn Abdulaziz ibn Jurayj daga Abu Zubair daga Abu Salih daga Abu Hurairah wa wasu sun illanta hadisin da shi ibnu jurayj da kuma abu zubair duka su an soke su da tadlisanci salaka suke ganin wannan maganan bata tabbata zuwa ga abu huraira ba abu zubair ya mudallis ne sannan kuma din al'anansa da yawa daga cikin malamai suna karba sannan kuma ibnu jurayj musamman shi shi ne mudallis ma da ya fi tsanani a lamarin sannan kuma ana rubutowa mawqufan a matsayin magana na ibnu jurayj magana ce ta shahara ne an tambayi da yawa daga cikin malamai su ibn uyayna da wasu su sun ce imam malik shi sa wasu daga cikin malamai suka ce hadisin ya inganta kenan da ai kaga fassara hadisin ya ɗaya daga cikin reshe na inganta hadisi din to in ya inganta dai wannan ba yana nuna kawai dungurwan gaskiyar ta ta karkare akan mazhabin imam malik ba akwai abubuwan da su ma sarfa za su cike kawowa da galibi mazhabin imam muhammad da imam shafi'i kusan ma ta da halayen da mazhabin imam malik ne ta kanta kusan mazhabin ahal madina ta ta zama ta tana da alaka sosai mazhabin abu hanifa ne da ba su ga zama sa bambanci sosai da mazhabin imam malik mazhabin mutanen madina imam malik ya da wasu ƙari ƙari da yi saboda haka shi kanshi gurgun maza ka ce wai mazhabin wani ce kadai zai yayin da aka sa a wajen ciki kan gaskiya ba bai zama haka ba wa ma siwahu abinda yake ba mazhabin imam malik ba mithlu anqa kamar shahu anqa ne wato anka wato shaho ne da suke cewa yuzkar wala yura wani shaho ne wani tsuntsu ne wanda kawai ana dafa ɗansa a tatsuniya da ba a ganin sa ba a ba samun sa to shine suke cewa to abinda ba mazhabin imam malik ba a garin mu na maghrib wato maghrib al-arabi shi inda yake su Mauritania da su Morocco da su Algeria sauransu mughribi wato yayi nisa yayi nisa da mu fi kulli qutrin min nawahi al-maghrib a kowane bangare na bangarorin maghrib maghrib al-arabi wato mazhabin imam malik abinda ba mazhabin imam malik ba su koma bayan mazhabin imam malik za ka same shi wato yayi nesa da mu baya babu shi kamar mu a nan mu a Najeriya mu ce kaga da abinda ba mazhabin imam malik za ka samu mazhabin ta yi nesa da mu saboda haka akan mazhabin imam malik ne zan tattaro maka wannan usul fiqh na aradtu an ajma'a min usulihi saboda haka sai na so in tattaro maka daga cikin usul na mazhabin Imam Malik ma fi abinda a cikin sa akwai bughyatun abin bid'a li bi fusulihi ga wanda yake neman wato rarraba bayanan asalin shi mazhabin Imam usul na mazhabin Imam Malik muntabidan ai hala kauni muntabidan a halin kasancewa na zan bar an maqsidi akan daga daga wato nufi na ma bukira ladal fununi ghairihi abinda aka fada koma bayan wato usul din na mazhabin Imam Malik to ba zan faɗa ba zan faɗa maka shi ba wato zan bar wani bangarori na ilimi bangarori fanoni na ilimi ba zan faɗa maka shi ba zan takaici ne kawai akan usul din da na wanda shi mazhabin Imam Malik muharrira ina a halin kasancewa da kuma zan tace maka shi an fahimci maganar shi anan muntabidan shine halin kasancewa na zan bar a an maksidi ko gabarin wato abinda na zan fata a wannan littafi nawa babu kira wani wato usul fiqh da aka ambata ladal fununi ghairi shine ghairi shine zaka kawo da muntabida an maqsidi ma zukira la ghairuhu in ka fade shi ladal fununi ghairi wato wasu fannoni na ilimuka ko wasu fannoni masu zurfi na usul fiqh wanda ba ba shafi asalin wato usul din ba muharrira ina mai wato takaita ina mai wato mai maka bayani a tace sammaitu sai na sanya mashi suna maraqiyas su'ud wato tsari na wato abin da zai kawo ka farin ciki as-su'ud jam'i ne jam'i na da shi da sa'adat da abu ne daya limubtaghi ruqi ga wanda yake bidan ya hau was-su'udi as-su'ud da ruqi duma da su da ya hau zuwa ga sama ta bai fadi muta'alliqin ba ai mubtaghi ruqi wa su'udi ila sama'i fiqh ga wanda yake son ya je ya kara kai nasa a sama jannatin fiqh idan da sa fiqh astauhimu Allah Allah ta'ala yake neman baiwar sa al-karima bi karamci al-madada yamin madadi a wa naf'ahu kuma ya shi Allah ta'ala nake roƙan sa ya bani amfani lil qari'ina ga wanda suka karanta abada ya san da wannan amfani har abada su karanta su amfana shine astauhibu Allah al-karim al-madada wato ina neman ubangiji ya mun madadi kuma ya mun ya bada amfani ga wanda suke karanta waɗannan wannan littafi nawa to ga muqaddima zai fara yace awwalu man allamahu fil kutubi muhammad bin shafi'i al-muttalibi وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة الأحكام والأدلة الموضوع وكونه حديث قد مسموع أول من ألفه في الكتب فرقوا أن فارة كأيت أصول فقه ده واللفه شين محمد ابن الشافع المطلبي محمد ابن الشافع محمد واتو محمد ابن ابن إدريس الشافعي wanda ya rasu 204 ya aka fi shi 150 bayan hijira babban malami ɗalibi na imam malik imamu shafi'i duk dudu rayuwar da ya yi shekara hamsin da hudu a duniya amma ya zo da abin da kusan duk duniya har yanzu ana dabdala akan iliminsa da yawa wasu ta ci tato abubuwa da ilimi da aka samu shi ya fara yin su a farko al'amari to yana da littafi na risala shi ya fara wallafawa akan usul fiqh risala ba wai usul fiqh ne kare ba akwai abubuwa da yawa a ciki akwai abubuwa ma kan ilimin hadisi mursal da wayar sauransu mukhtaliful hadith ko zama an ce shi ma ya daga cikin wanda ya fara wallafa littafi a cikin mukhtaliful hadith ha wasu abubuwa na ulumul hadith kusan Imam Shafi'i gayyani ya daga cikin uqalaul uqalaul alam da azkiyaul alam da aka tausa masu hankali masu zaran gwana in ga kana da maganar hankali ne da fahimtar nassi da da kuma sa hankali kiyasi ya dace da nassi Imam Shafi'i wato gayyani to shi ya fara rubuta risala wanda har yanzu wannan risalan wallafa wallafi da aka dinga yi da bayan imamu shafi'i to sai aka dinga hada shi da ilmi na kalam za ka sai zama ilimin ya baya an samu wasu abubuwa da yawa sun shiga ciki amma in ka je kana duba asalin ta fasa na risala aka ce a fili yake maka bayanin nan da cika ka gane ya maka bayani bayani ka abubuwa da yawa na usul a ciki wa ghairuhu wani imamu shafi'i kuma kana lahu saliqa da can yana da wannan ilimi din amma ilimin a haɗe ki da ɗabi'arsa wato wannan ilimin ba wai imamu shafi ya fara kawo shi ba ilimin a yana nan ne a aikace ake amfani da shi da wurin malamai amma kaɗai ta shi da wallafa kuma imamu shafi ya fara ana cewa wanda ya sanya ya ce ya wani mutu akan wannan shi ne ɗaya daga cikin malamansa abdurrahman ibn mahadi malaminsa ne Abdurrahman ibn mahadi ya sa ya risala an ce da ibn mahadi ya ga littafin ne shi ya ce tun daga lokacin duk yayin da sallar sallar sai sai da Allah ya shima wannan bawa Allah albarka kuma su Imam Ahmad sun faɗi cewa su ƙara fahimtar inda za su tawfiqin nassi ba sai yayin da suka al-Imam Shafi'i ina cewa ban fahimci an-nasih wal mansuf da abubuwa irin wannan ba sai yayin da al-Imam Shafi'i yan nasih da mansuf ba yana magana ba yana magana wai ruwayoyi ake da shi akan nasih da al-mansuf sai Imam Ahmad sun fi sani ai a lokacin shi kanshi ya ce ya ce kun fi sani abin da ke magana shi ne inda za su taufiƙi na su san al'am al-khas al-muqayyad al-mutlaq inda za su san wannan a wajen yare na magabata wannan shi ma annasu ne a cikin shi wannan taqyidi da taksisi duk wannan annasu ne to da can a wajen malamai wajen su Imam Malik wajen su Imam Abu Hanifa suna da usul din su na fiqh wannan suna da shi illa iyaka dai a aikace suke yin sa shine wa ghayruhu kana lahu saliqa mithlu alladhina lu'ur bil khaliqa kwatankwacin abin da larabawa suke da shi na wato a ɗabi'ance suke magana da nahawu ba tare da sun kawo ƙa'ida ba yanzu kaga mu a ɗabi'ance muke magana da hausa in ka saba ma ƙa'idojin hausa za mu gane ko da mu karanta shi a rubuta ba amma yanzu idan ka je kana bincike za a ce maka waye ya fara rubutu akan ƙa'idojin hausa sai ka ce wannan wani ne shi ya kawo ƙa'idan mu ba shi ya kawo ba haka za mu shafi ba shi ya kawo ƙa'idan ba amma wani abu ne da yake dabdala amma shi ya fara wallafawa نعم القواعد الفقهية أنا أنا ونكو نا نا نا نا ابن عثيمين القاعدة تتنوع تاسعة كشيكو mala ce wa kullu mutlafin fa madmun idza lam yakun lil- lam yakun al-itlaf min daf'i al-adha dukkan wani abu da mutum ya salwantar da shi ya zama shi ne sanadiyar salwantarsa fa madmunun zai zai yi lamunin sa zai biya idza lam yakun al-itlaf min daf'i al-adha mutakar wannan salwantarwa bai yi ba yayi shi ne saboda tunkuɗe ba kashi cutarwa ba القاعدة التاسعة والثلاثين القاعدة الثلاثين ترى وهي أن كل متلف شيء جاء بالعكس لو تدشي فإنه مضمون على متلفه تو لا منيني هنا كان ويم wanda ya sanantar da shi sawa'un kana zalika ta'allaqu bi haqqi Allah azza wa jalla aw ta'allaqu bi haqqi al-adamiyyin wannan yana da alaka da haƙƙin Allah ne ko haƙƙin dan adam falau ihtaja al-muhrimu ila sayd idan da mai harami yana buƙatar wato ya wato yi farauta fasadahu liya'kulahu sai ya ci saboda wato sai ya farauce saboda ya ci wa yadfa'u daruratahu saboda tunkuɗe larurar da yake ciki na yunwa fa innahu yadmanuhu bil jaza'i to wannan wajibi zai bada lamunin wannan abin da ya kashe din ta hanyar fansa lakinnahu laysa bi athim sai dai shi ba bai da zanubi da annahu muqarrar saboda yana cin halin ibtirari ثم استثنى من هذه القاعده sannan daga baya shi ma wallafin sai togace daga wannan ka'ida ma lam yakun zalika litafi azahu shine abin da ya zama wato mutakar wani abin bai zama saboda tunkuda wani cutarwar sa ba fa in kana zalika min ajli dafi azahu in yayi ne saboda cutar da ya tunkuda mai wanda wani abu da zai cutar da shi fa ne walaysa mamuni to wannan ba zai ba zai ba zai bada lamarin sa ba walau anna sa'ilan sala ala shakhsin inda wani mai kwace wani mai wani wani mugu a hanya yayi tumbi a kansa walan yan dafi'a ya kasa dukude shi illa bil qatl sai ta hanyar kashe shi fa qatalahu sai kashe shi fala shay alayhi to ba kawai a kansa ko lamu ne ba zai ba idan misali wani ya zo nan ya zo zai kwace maka waya kuka dinka kokowa da shi haka kashe shi ka kashe banza a haka an fahimci maganar maganar mala eh ma'anar kaga duk ba haka bane sai ta wahala kai a shari'a shari'a kai da kake da kirki ai za ka je kuma a ta wahala kai shi da bai da kirki kuma shi an kai sai an dinga wani wani kwarmada kwarmada abokin Musa dan kwa da yake gaya mana yake fada da shi ɗaya daga cikin hurbunsa lokacin da aka kashe Narman ɗaya daga cikin wani masu laifi a nan a nan sharka wanda ya shahara wanda ya shahara din nan wai an kashe shi fa an ga yanda ya kashe mutane bila a titin ya fi alisafta wa alisafta za a alisafta da yawa sannan kuma a lokacin an ce ya zo ma zai mai yan sanda ta'addanci wai bayan an gashi kuma wai DPO kuma yana ta kokarin waiwa da kalma za a rubuta na wani haba wanda kowa ne wanda ke na kusa da nisa ya san cewa wani dan ta'adda ne kawai sai ku ce gagarin dan ta'addan nan an kashe shi amma wasu ya tsaya ana tunani amma fa in kai kashe kuma ba wa kanka yin zaɓe. A'a shi ba ya zo zai ma 'yan sanda ta'addanci. ko ba yana ce musu wai mai kawo su wai area su ne ko yare ne to eh daga cikin ya samu in daga harbi shi amma shi ne kaga shi da aka aka tawo sai aka yanzu sai sanda sun ka in ka mai laifi wanda yake ana ana ana yawan yana yi kashe kashe da yawa sai dai su mishi allura kashe kisan mu kisa mishi wani allura da zai je ya mutu shi bayan wani lokaci ko su je su yi mishi wani abu dai haka wanda za a ci su suka yi shi ba ko kuma kuma yan mutanen gari su ce to ku mutu wani mummunan dukan da ba zai kai labari ba sai a ce fada ake yi ba ka ce fada ake yi mutu kaga baya da kayya wato wato in ba ka ba sai yan himar da waye yake miyagun mutane da su suna a yajen banza Allah kyauta hatta law kana adamiyan ko da dan adam ya kashe sala alayka wala yanda fi illa bi qatl yazo yamma mutum ta'addanci ya zama ba zai iya tunkuɗe sanin ba sai da mutu kashewa kashe shi فقتلته ككشف فلا شيء عليك ما قوم يحكمك لقوله صلى الله عليه وسلم saboda fara magana fi man sala alaihi aw ala malihi adabi akan wanda wani dan adam ya zo yayi ta'addanci a kansa ko a dukiyarsa qala qatilu sai kawai ka yake shi qala sai ara aita in qatal in qataltuhu yace ce to ko in na kashe shi ba qala sai huwa fil nar yana wuta qala ara aita in qatalani shin ya kashe in ya kashe ni fa qala fa anta shahidu sai kai ka shahada wannan shi ne dokar musulunci kawai kamar mutane ko kuma mutane yara kawai sun rasa sana hura wanga ba an ce shekaran jiya wani yaro a dala kawai haka kawai ya zo kawai da dare ya zo a wayarsa kan waya kawai sun yi sun dafa shuka amma duk yaran da kuma ban za a kashe ba wai kashewa ake wai ba a fili ba ka'idar musulunci in mutum da mata'addanci yake yi amansa ya yi yawa to in aka zo za a kashe shi ne kuma a nuna mutane an kashe shi saboda duk wanda ya zo yana wasu daga cikin kulafa amma ko ɗan tawaye ne ya dame shi tawaye in sun kama su kashe shi in za ka ga wani abu kamar ya zama kamar babu yi mari amma akwai rayuwa cikin sa misali a ce ya wada wada ya ta mutanen gari kaza in an tsire shi to a bar shi nan a sa shi a kofar garin ruwa ya dake shi da wasu ɗan kwanaki tukuna duk wanda ya zo ya gane gafin wada ne ba yadda ake busar da da rago shi ma a busar da shi sai can an kowa ya wa'azatu shi kenan kowa ya wa'azatu abu zai ƙara yi kuma ba mai ƙara yi dole fa shi kisasi kamar da kafa je Allah ta lana cewa rayuwa ce in ba ce in ba wani ba za a rayu ba ah falau sala ala al-insani wad'un inda wani kura ko kirkeci ta ta yi timbanta akan akan akan wani dan adam liya akula saboda shi wannan kuran ya cinye shi walan yanda fa illa bi qatlihi ba ya kasa tunkuɗe sharrin wannan sai da kashe shi inda za ka iya tunkuɗe sharrin su ta hanyar ba mutuwan ba to nan sai ka yi amma ba za ka iya ba sai ta hanyar kashe shi fala hu qatluhu yana da dama ya kashe shi fala jaza alaihi ba komai a kansa walakinahu la yahillu la yahillu akluhu fi hadhihi alhal sai dai bai halitta kuma ce da ci abu ba wani wani ta dabba ta zo ta zo kawai sai ka kashe ta kaga ai bayan ka kai yanka ta shari'a ko ba ka ba za ka zo ka ci za ka ci haka ba sai mu tashi akan wai na gaba a shari'a musulunci ko da misali kana zaune da matar ka misali a laki wani sau tsabar san iyawa ya je ta hanyar wato kafa kafa yana leƙawa mai kuke yi mai kuke yi ko zub da idan sa kai ba ko ko zub da idan sa kai ba ko ba abin da za a yi to shi maka ta'addanci a cikin abin da ke hirzin kai to amma yanzu wani ya zo gidanka fa ka kashe shi me ya kawo shi to kuma ba a ce wani me ka kashe shi Allah ya kyauta na shi kenan duk dama mai jimin kirki shi ake shi ake shari'a ai ko dan ko danka ne ilimi da ko maganar nan ni na ina fahimci shawara ma da bani sosan gaske duk yaro bai dauko magana ka kara mutunci a unguwa to in zaka tura wani je ya je yayi wani laifi a je a fito da shi in zaka tura ka tura wani wani ba kai ba ya can shi su karata suna ganin irin sa ne ko wanda ba ba shi sai sake shi zan ku kuran ba mu amma ana ganin ka kai kai ne ka zo dan gidan wani ne yanzu kai dama dan gidan wani ne baban ka bai mutunci sai a shiga kai wahala kai kai kuma shi fa ko da haka nan ne ma a banza sai sake shi in sun gada masa shi a kwance yana shi waye ya gama shan wahala sai sake shi a banza amma suna ganin ka mai kimi kisa wahala kai
sai kawai mutane buwa suka fi suka ce ku ranar da kuma na zaki inda cewa ba laifi za su rufe shi a biya sai da gari sai ya buta yadda zai zama kama kaya bincike ka sarwa ka ruka wallahi ta kama zai kawai ta kama yawa ni aka gama cewa ka mutum kaya ta kuɗe shi ya buɗe ko ba ya shiga gidan su kuma wasu su bai da ruka ba
a tsaka shi yake dan ai ni na sha ma ni na sha ma ya samu dama ne ma kai kai sai kashe shi sai sai haka ya zama ruka ya sha kama ka gidan tun da gida da masa kawai ya buɗe shi da wuta.
a shi kenan kuma Ya gaje shi a wuta.
shi kenan ai ya ya A yanzu da ina gaya maka ba a san abin da wannan mutum. Sai da ka daga kasu kuɗi ko wani waje gudu aka hada sa rai.
wannan zalunci ne shigowa gida kuma da makani zalunci Ina gaya ma wai shi ɗan ruwan ne.
ko a ka'idan ko a ka'idan kasa an yi da self defense ko da za mu tashi Amma ya samu sa'a shi bai gane na ya ɗauki sallin gida ta wani shigo ba gidan sai shigo ina gaya ma wallahi zai dai samu sa'a.
rawatul uqala na ibn hibban al-busti وقال أبو حاتم رضي الله عنه na'am لن تصبر lantas ku kolo wani zo da birni daren hatta ta kuna kuma illa himma wahida
mala ya ce wa ƙala abu hatim abu hatim shi ne ibn hibba al-busti ce lan taswal qulub min wujudid darani rayuka ba za su zama sun tsaftaka daga wato a samun dauda ba fiha a cikin zukatan hatta ta kuna lihimamun fillahi hamman wahidan har sai dukkan himma da zuciya za ta yi gami da ubangiji ta zama himma ce guda daya zama abinda kake bukata kawai shine wato ubangiji ina ka je yardan ubangiji fa in kana kadhalika in ya zama himmansa ta zama himma guda daya ubangiji kawai yake nufata eh fa idan kana kadhalika ko na ku ne idan kana eh wannan fa idan ne fa idan kana kadhalika a to fa idan kana kadhalika fa idan kufiya al-hamma fil humumi illa al-hamma alladhi yaqulu muta'aqqabuhu ila rida al-bari jalla wa azza idan ya zama zuciyanka ta zama ubangiji kawai kake nema shikenan sai a isar maka daga dukkan wani bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya allazi yaqulu illa al-hammal illa al-ham ko akwai illa ko illa al-ham allazi yaqulu muta'aqqabuhu ila rida al-bari jalla wa azza sai dai damuwar da kawai yake bayuwa zuwa ga neman yadda ubangiji shine muta'aqqab muta'aqqab shine al-aqib alladhi yaqulu aqibatuhu aw taqulu aqibatuhu ila ridha Allah wanda sakamakon wannan damuwar za ta tike ne zuwa ga Allah ya dan ubangiji ya zama abin duk ubangiji zai kare ka da dukkan wani abin damammaki na duniya ya zama abin da ya dame ka shine ubangiji zaka ga babu zaka samu damuwa ba sai dai me zan yi kare yi ubangiji ya yarda da ni me zan yi idan in bauta me zan yi me zan yi me zan yi bil zumi taqwallahi ta'ala sai Allah ta'ala ya kimsa mishi a zuciyarsa ya zarci takawa fil halwa a lokacin da yake banta da ganin mutane wal mala da kuma a lokacin da yake cikin mutane in huwa afdalu zadil uqala saboda mutum ya nazarci takawa shine mafificin guzuri na masu hankali fi darayhim a cikin gidajen su guda biyu wa ajallu maqiyatan kuma shine mafi girman abin hawa al hukama ina masu hikima fi halaihim a cikin halin su guda biyu na duniya da lahira eh أنا شيخ محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي الواسطي ليش مكوكو كو الواسطي لا الواسطي هنا با وش أنا akwai littafi na eh akwai akwai littafi na na kitabu sukut ina ganin kamar babu ya kamata mu rika katin falsafai na tuna mutuwa eh za mu lade mai tunani a'a kawai da mu samu littafi ne na zuhudu ne wanda akan mutuwa aka yi shi ina ganin ya kamata mu sa wannan ne shi ma haka shi mutuwa na can karshe wannan can karshe to yakan taimaka wani lokaci ya tsara sai zuciya ce dage dage ina ganin dai kan tabbacin namu zamu ƙara dan mushi dan kwaskwali ma gaskiya akwai sun musulun da muka yi magana kuma akwai akwai littafai na zuhudi da sauransu da gudun duniya to sun suna adabu zifaf ko adabu zifaf ne ko adabu zafaf ne zafaf ne a jiki to da mai bambanci sai ku binciko wane zai zama da bambancin babu shi kaza ka zama da bambancin ne ma wacce kana adabu zifaf da adabu zafaf a yi kokari a zama da shi gobe sai mu insha Allah ta'ala bismillah na na shakul albani ko shakul albani ke cewa ma ya nuya ne bin nikah abinda ya kamata ma'aurata su yi niyya lokacin za su yi aure na ibada ce in suka yi niyyan kawai su za su ji daɗi ne ba fi laifi aka ce suka yi ba amma dai ba su da lada kuma ban ga kan su suna yi wasu abubuwa su suna neman lada da ake neman ma'aurata su da ba ba sa wani halartu da diya wayan ba na kuma ya kamata ga ma'auratan an yanu ya bi nikahima i'fa'u nafsaihima su yi niyya da au- su kullaci niyya da auren su cewa za su yi ne saboda su kare kansu su kame kansu daga fa- fadawa cikin fasikanci wa ihsanuhuma kuma su sami wato kai- katan- katanguwa min al-wuqu'i fi ma harama Allahu alaihima daga fadawa a cikin abin da ubangiji ya haramta musu fa innaha tuktabu آه، مباضعتهما صدقة لهما Allah ta'ala sai ya rubuta wannan aure za su yi da kuma kwanciya za su yi da juna da zama sadaka ne a wajen su ko iyayen da suka yi sai ubangiji ya sanya da ba su lada da hadisi Abi Dhar radiyallahu anhu saboda hadisin Abu Dhar Allah ta'ala ya yarda da shi anna nasa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane wasu gungun sahab wasu mutane daga cikin gungun sahabban manzo Allah sun ce wa manzo Allah ya rasulullahi ya ma'aikin Allah dhahaba ahlul dusuri bil ujur ma'abota dukiya sun tafi da da wato lare da ki salluna kama na salli suna yin sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama na sumu kuma suna yin azumi kamar yadda muke azumi wa tasaddaquna kuma suna yin sadaka bi fuduli amwalihim da kuma raran dukiyarsu qala sai Allah manzo Allah ya ce musu awali saqad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun kuma ma tasaddaqun Allah ashe Allah ta'ala bai baku abin da za ku yi sadaka da shi ba ina bi kulli tasbihatin sadaqa kowace tasbihi idan kai sadaka ce wa bi kulli takbira ko takabbara idan kai mu'mini sadaka ce ta ma wa bi kulli tahlilatin sadaka kuma kowace halila idan za ku yi sadaka ce wa bi kulli tahmidin sadaka kuma kowace tahmidi idan za ku yi kirari za ku mu'mini wannan sadaka ce wa amr bil ma'ruf sadaka kuma idan kuma kyakkyawa sadaka ce wa nahyu an munkarin sadaka kuma hayi daga mura sadaka ce wa fi budu'i ahadikum sadaka wato tsokan ɗaya daga cikin ku wato kwanciya za ku yi ɗaya daga cikin ku dukan ku ji daɗin juna sadaka to sadaka ce qalu suka ce ya rasulullah ya ya ma'aikin Allah ayati ahaduna shahwata yanzu ɗayan mu zai zake ma sha'awansa shi ne biya bukatan sa ya ji daɗin sa wa yakunu lahu fiha ajr zai zama ya da lada qala sai ce ara'aytum law ba'a fi haram ba ku ganin inda ya je ya zaki ya yi wannan abin haramu akana alaihi fiha wuzriya da zanibi qalu bala zai ce eh ya ma'aikin Allah قالت فكذلك إذا وضعها في الحل هكذلك إذا يسمى حلال كان له فيها أجر زي زمان الأجر وذكر أشياء التي أمدلت يفعل أبوها صدقة صدقة يفعل أبوها والنسكي صدقة صدقة شيدك ثم قال يتوجد من هذا كله ركعة المحا سيشي كما sannan wani hagu labi da ake yi duk ya isa mutum samu wasu rukunin da ake da aka ambata duka a wannan kaga anan sai ya faɗi cewa kwanciya tsakanin ma'aurata yi wannan sadaka ne auren ma shi kanshi ubangiji zai ba shi lada na sadaka a wajen ubangiji amma wannan malamai suna cewa kuma ya halatto da niyya shi ma da ce in ya ci niyya halatto da niyya ko da a lokacin mutum ya auren bai halatto da niyya ba amma kuma daga baya ya saba ta niyyarsa to Allah ta'ala ya daga ba shi lada amma in ya zama na kawai shi yana ganin kawai shi wani abu ne yake yi saboda ya kara samun matsayi a cikin al'umma ya fi cewa mutum bayi da aure ba a bashi matsayi ba ga shi wadda kaga ya yi niyan shi zai kuma zuwa ga abin da ya niyya saboda shi bai zama saboda za a bashi lafiya saboda wannan ba amma ya yi ne saboda ya kange kanshi daga haramun shi aka ce ara aitim lawa ba a fi haram wato ya yi dai ya kange kanshi daga haramun kaga anan zaka dauko niyyar inda take saboda haka mutum ya yi niyya da aurensa cewa ibada zai yi ta ubangiji ba zai ci gaba da wato tabbata cikin ibada kuma Allah zai taimake shi insha Allah ta'ala sai mu tashi a cikin ma ma yaf'alu sabihata bina'ihi ma yaf'alu sabihata bina'ihi abinda zai aikata lokacin da safiyan shigan shi da da iyalinsa kuma sha Allah insha Allah ta'ala Allah ga da shi kenan ko da eh da wala ban ji ba wannan abi ya dan sa ban ji ba eh ya aje maka kayan sai dai ya ce a shagon shi ya ce wannan kayan na na ware ne na malam amru ne ko malam zaidi ne ko ba zai sayar ba ko ko a'a kawai ya abu zai kula yaran shi ne ba kawai ku je ku saya yanzu misali akwai yiwuwar cewa ka- wanan nan da ka sa a steel states din naka wannan hajar jaka ce ko me za ka iya zuwa ka samu shi ya sayar ko wani abu ko wani irin ka shi ma ya ji ya riga ka ya dauka ana samu wani lokaci ana samu to ai wannan ba ba naka bane shi ne muke cewa nan ya shi kashe kan kayi na kayi nayi ko eh wannan ai ba daidai bane ba za ta wala tabi'i ma la sa'idaka kar ka sai da abin da baka da shi ai wannan garar wannan abin da ake kira garar shi wannan rudin shi ne wannan ni yanzu na ce wannan littafin da ka sa wannan kalan ka kawo min shi irin mi irin wannan bangon ruwan kwai da waye da sauransu da kada mu sai ka samu sai ka je ka samu duk an riga an sai da wannan littafin kuma da aka samu ba sai aka kawo mu kuma gidan kuma da aka kawo gidan kuma ba ba irin wannan ɗaba'ar ba kaga an samu garar ɗin ai kai zuwa sai in ce maka to ya aka ba samu wancan ba samu wancan ba ne kaga an samu garar rudin na shi ne ba a so ko yaya ba a so ka zama a shari'a fa da zarar da riba suna da amfani in muka zo insha Allah za ku akwai maganar cewa ko canji za ka bani in baka ɗari a walwo ka bani wazo biya biyu to in misali na ba na ba da ba in ansa in ce to amma fa yana cikin ɗaki cikin gida barin shi zan fito to shi ma wannan an samu matsala ba a shari'a jinkirin nan wannan jinkirin da bace sai dai sai dai ci to gaskiya sai dai ka bani in rike in na riga na shiga Allah ya sa na fito wato rige dai san cewa dai to to yanzu bashin da kai canji dai to yanzu wannan wannan wannan ba ba fa yanzu ba ko ba yanzu ba wannan canjin da kace in baka baka canji din ba canji za ku yi a shirye shari'a ba kawai ka ya ka bashi ɗari biyar sai ran da Allah ya mashi fitowa ka baka daga ka bashi ko abin da ya kaba da wannan to haka yanzu da ba amma dai canji za a yi musaya ha ha shi ba zalai mutum ce illa ha a wa ha. yadan biye da hannu da hannu in dai musaya za mu sai dai ba ni ba ni ba da maka ba ne ne shi ba da a riba ne wannan sai da rike ka su karo eh sai dai ka ce rike
duka don gonga zai je shiga eh so da on the spot ake bukata shi a shiga a fitan nan shi ke kawo matsala wallahi kaga na kaga na je mai ɗakin tawa ba wani mai bola ya zo ta ba shi talatin sura saba'in to ba a samu garar ba to yanzu yanzu misali an samu garar eh, yanzu eh
ah, mijina yana da yana da kasa eh
misali na POS na fi na na yana da kasa ake dubu goma goma eh yawan bakar yanzu ne da ba da kasa sai za ka tura mishi sai sai ya zama pending eh, ya zama pending ah, ah, no, kafa wato wato da- da da ka tura sai bai yi ba dai To.
bai je bai tafi ba to shi kenan sai ya rike dubu goma sai ran da ya tafi sai ya shiga sai dai in saboda abu Yace shi sab- ya yarda.
in saboda abinci ya Eh, ce ga dubu ga dubu goma jika da shi Eh.
to dubu goma yanzu ya baka rance ne sai in ka tafi ka ya tarfan ka yayi daidai shi ne zaka dawo da rancensa eh, amma ba mu sai ko kai ba ta shari'a to, amma a sa ka yi da abinci eh a da ba magana kaida ba kara sa ba magana kaida ba shi dai in za ku yi musaye to asali musaye shi ne akwai istifna aka na malamai ita ce kawai dan togaciya amma asali za ku musaya sai dai a yi shi hannu da hannu ya abu shi ne musaya kawai in dai musaya ne in kuma bashi ne to kaga a tabu da ba- bashi kuma wannan kaga da ba ai bashi sai lokaci mun tambaya da misali Ya.
ya kasance kayan misali in akwai su in akwai su kasa shi akwai su ba ji ba in ya kasance kayan akwai su kasa
amine kayan kasa ne akwai akwai sa kasa eh shi akwai su akwai sa kasa eh misali wala baka na da shi na da shago yace to wannan daga wannan wajen din naka ne na arki na aje maka ba zan ba zan taba ba ka ta- ka tafi ka dauki sample din hoto ka sa aka ce akwai ka ce akwai kaga yanzu kai ka ba da garanti akwai kuma kana zuwa shi wannan abin ka je ka dauko to yanzu kaga wannan abu kai daidai Ka- abin da kai daidai kai saboda yanzu kana da shi yanzu ka ka sai da abin da kake da shi ne to kuma shi kuma amma ka amma ka kawai kawai ce kawai ka je ka ta yi kawai shi ma wane je duk ka ya da wasu yara sun kai goma wanda ya riga to ya riga kaga akwai gare sai a je a gyara.
sai a je a abin da ba daidai ba Ko a ba shi na supporter.
Eh, shi kansa ma hoton in kana magana hoton sifa ne wannan dai muna da irin siffan shi to wannan kai sai da abu akan sifa wannan ya halatta amma in kana maganar cewa ta'ayini ka yi to wannan ba fa lalle fa a ji a samu wannan wannan biran shine kai ta'ayinin ba wanda ka dauka in kuma ta'ayini kake ka faɗa kace kai to zai dai a san sabe shi shi shi wato cikin musulunci fa kiyaye yake ake yin shi eh ba ka ba sai a sai a ta rigima da juna kana ce da littafin da shagon kana ce da shi da gida kana ce riba to sai aka zo shi ya babu ya halatta su baka kuɗin ka kawo musu babu babu laifi ai ai sautu ya baka babu laifi kawai ka je ga je kasuwa ka sayi mu kuma in ce kawai na ake samun ta kasuwa in baka ka je ka kawo babu laifi wannan ai a can ka ne za ka fici ribar in ya a baka in ka in aka dawo in aka dawo in ka je samu sai ya sai ya cire riban riban wannan da sa wahalar sa sai shi akwai kuɗin mota akwai waya akwai waya duk sai ya cire abin sa wannan babu ne ala misali to yau mun shiga kuma ciniki ido ne je ko da ba kuɗin ko da kuɗin ka ne misali kuɗi na na ɗauka da bashi da da zai ta shi waje su yana iya da sa'i ba a to to wannan wahalar da ya mace da ya maka ba ba akwai abin da mu wa za mu yi kira administration charges ba shi yanzu duk yanzu duk wannan wahalar da ya je ya zo ya je wani sai ta banza ai dole ya sa maka riba shi ba dole ya gaya maka wato wahalar sa kudin wahalar sa ai kudin wahala ya ci maka ba wai abin nan ba ya kudin wahalar sa ne Eh, da
idan mutum ya zama ba ya zama zai wani abu har ta kai da ya bada
mm.
ne ne a ai duk yayin da wani ba za ka iya ba za ka iya kubuta da ta hanyar shi ba sai ka bar cin hanci wannan shi mai cin hanci kai ba kai ne ka cin hanci ba ya za ka yi da shi to hakkin ka ne dan ne da a to za su fito in ya zama in ya zama ya riga ya danne yanzu ko ka zo wucewa nan kawai wani wani kaga alamar shari ki sai maka kasan masu um, uh, jami'an titin nan suna da shari duk yadda kake so su su maka shari sai su yi maka kan su maka sun maka kawai dai kuɗi suke bukata wannan an ka bashi shi kenan shi da Allah sa wannan babu laifi eh wa- a laifi shine wanda gashi ana da yanda za a yi kawai sai aka mai da shi zama al'ada kai kana so shi ma yana so kaga wannan kuma akwai laifi لعن الله الراشي والمرتشي آه. طب.
a hadisin jibril إيه.
na farkon farawa إيه.
sun da gaske ne ya ya shaƙi ƙura'an يا ما زي شديش إيه. هذا وليك بقى. يعني يا شيخ- أنا يا شيخ صحيحين يعني آه. فغطه آه، فغطني حتى بلغ من الجهد جهدا وجهدا حسيدا وجهدا يجيز- يشاو على سنيسة كيم ثم أرسلني سنيسة كيم ya kara matsa shi sai da ya sha wahala kansa da yawa wannan na nuna maka ilimi da wahala ake samu shi ilimi za a bashi ilmul awwal wal akhir da haka shi ma sai da ya sha wuya tukuna kuma ko lo- bayan nan a lokacin za mu shi wahayi ai kun ga yana ya tafasa ya tafasa da arqan idan eh, yana jiki in ka haɗa jiki da jiki da shi zaka je kamar fatan ka za a abin in yana ka abin hawa zaka ga abin hawan ta ta ta tana jin nauyin abin da ake sauka in nasu ya shi ne ya tafi su da harkar harkar da yana bukuri shi za ka ji abin gina ce in nasu ya alaƙa wani auna ta tsila ba ai nauyi ne da shi Eh, ai nauyi ne da abin da ake sauka mishi da shi Ba- lok- maganar ubangiji lokacin da ake sauka masa shi ma yana jin nauyin abin. Eh, to abin da muka da Allah babu lada wannan kun sallata Allah ya ce mana Allah wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid jiya akwai eh, daga cikin iyayen mu eh, miji ne ga wata babban mu tsohon gidan kadi na na Jigawa State Allah ya masa rasuwa to amsa mun sa shi a cewa addu'a Allah ta'ala ya ji kansa da rahama Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya kyautata bayansa ya bar iyalai ya bar mataye da iyalai da yawa mutum ne da Allah ta'ala eh, da da duka cikin dangi ya daga cikin wanda ake kawowa ah, wato aka musu shirin zumunci ni kaina da nake eh, ni ni ina daga cikin ƙananan ƙananan ɗayan su amma akwai lokacin da suka tattaki har gidana na da shi da ɗanansa Allah ya ji kasa da rahama Allah ya ji kasa da rahama Allah ya cuta mu in ta zo Allah ta'ala ya amfana abin da aka bari Allah ya kyau ya ji kan dukkan mamatan mu wanda suka saura kuma Allah ya cuta mu in ta zo اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين